رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا المورنا 24 ga watan Rabi'u Thani alif da 445 wanda kuma ya dace da 8 ga watan 11 Nuwamba miladiya shekara 2023 a ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin Irshadu Ulil Basair na Sheikhul Allama Abdulrahman Ibn Nasir Sa'idi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a insha Allah ta'ala za mu dora a daga kitabu salah tambaya ta goma sha shida daga farkon littafi ta farko a kitabu salah su'al ma hiya shurutun lati tashtariku fiha salatu wa zakatu wa siyamu wal hajju aw yashtariku fiha ithnani fa akthar wallati yanfaridu biha kullu wahidin minhuma malam yake cewa ma hiya shurutul lati tashtariku fiha salatu waz zakatu was siyam wal hajj waɗanne sharuɗa ne sharuɗan da sallah da zakka da azumi da hajji suke haɗuwa a cikinsu au yashtariku fiha sunani fa akthar ko kuma a guda biyu daga cikinsu suke haɗuwa a sharaɗi fa aksara ko sama da biyu kamar uku suke haduwa akan wani sharadi walati yanfaridu biha kullu wahidin minhuma da kuma wato sharadin da kowanne ɗaya daga cikin su yake banta da shi kun sani bisa al'ada waɗannan ayyuka na ibada suna da sharuɗa sharuɗa kuma waɗansu wajibai ne waɗanda suke wajen ibada amma kuma ba ta yiwuwa sai da su wajibai ne waɗanda suke wajen ibada harjar ibada wala ta timmu illa biha ibadar kuma ba za ta yi ba sai da su bambancin sharaɗi da rukuni shi rukuni yana cikinta ibadar yana cikinta sharaɗi kuma baya cikinta amma wajen matsayi kusan matsayinsu ɗaya kowanne dole ne rukuni dole ne sharaɗi ma dole ne amma me yake bambanta su shine shi rukuni yana cikinta sharaɗi kuma baya cikinta shi sa za a ce maka sallah tsarki sharaɗinta ne fatiha rukuninta ne tsarki baya cikinta fatiha tana cikinta shigan lokaci sharaɗinta ne ruku'u rukuninta ne fiskantar alƙibla sharaɗinta ne baya cikinta amma sujada rukuninta ne tana cikinta to haka ne in ka ji an ce sharaɗi shi ma dole ne duk kuma waɗannan dole ne idan ba a same su ba za ta yiwu ba amma ba a cikin suke ba to dukkan ibadun suna da wannan sallah tana da su azumi yana da su zakka tana da su hajji na da su yanzu abin da malam zai zo mana da shi shine to waɗanne sharuɗa ne suka zama bai ɗaya a dukkan ibadun nan guda hudu sannan wace ibada ce daga cikinsu take ɓanta da wani sharaɗi wadda ɗaya sauran ba su da shi an fahimta? yawwa yanzu misali ka ɗauki sharaɗin dukulul wakti shigar lokaci sharaɗin me ha yawa zakar fa to azumin fa hajjin fa to wani abu ake so ka gano sai dai ka ce kowanne da irin dukulul waktinsa yawa malam yace aljawabu amsa wa billahi tawfiqi wal i'ana ونسأله الهداية إلى الصواب wabillahi tawfiq wal i'ana wato Allah shi ke ga ba da dacewa kuma shi ke da taimako wa nas'aluhu al-hidayata ila sawabi muna kuma roƙonsa shiriya zuwa ga daidai as-sawab shine daidai as-sawab da sa'un shine lada mm i'lam anna hadhihi al-ibadat al-arba'a malam yace ka sani waɗannan ibadu guda hudu hiya ma'a shahadataini arkanul islam su ne tare da shahada guda biyun nan arkanul islam su ne rukunan musulunci allati yambani alaiha wanda musuluncin ya ginu a kansu wanda musuluncin ya ginu a kansu ka iya cewa su ne me su ne musuluncin eh haka aka saba cewa musulunci ya ginu a kansu amma in kai dogon nazari sai ka ce to idan musulunci ya ginu a kansu shi ɗin me shi kenan shi wani abu ne daban su wani abu daban sai aka gina shi a kansu shi yasa suke cewa musulunci ya ginu ne da su ya ginu ne da su ba a kansu ba su ɗin su ne musulunci musulunci shine su wahiya a'zamu muhimmati dini waɗannan abubuwan guda biyar su ne mafi girman wato muhimman al'amura a addini wa akbaru ma yuqarribu ila rabbil alamin wa ridahu wa thawabihi wa aqrabu ma yuqarribu ila rabbil alamin kuma shine sune mafi kusacin abin da zai wato kusantar zuwa ga ubangijin talikai wa ridahu kuma ya kusantar zuwa ga yaddarsa wa thawabihi kuma ya kusantar zuwa ga samun ladansa duka ila ita ce take take tasiri cikin rida wa sawab eh ai ila rabbil alamin wa ila ridahu wa ila sawabihi wa fiha min al fada'il al imaniyyati wal akhlaqiyyati wal a'mal wa fiha min al fada'il al imaniyyati wal akhlaqiyyati wal a'mali wa mahasin ad dini wa masalih jami' al muslimin ma la yadkhulu tahta al hasr wal hadd malan yace wa fiha a cikin waɗannan abubuwa guda biyar min alfada'il al-imaniya wato abinda suka kunsa na na daga falaloli na imani wal akhlaqiyya da na kyawawan ɗabi'u wal a'mali da ayyuka wa mahasinid dini da wato ababe ababe masu kyau na addini wa masalih jami'il muslimina da maslahohin dukkanin musulmai ma la yadkhulu tahta al-hasri wal haddi adadin da ba zai shiga ƙarƙashin abin da a iya ƙididdige shi wal haddi a masa iyaka ba wato dai falaloli da kyawawan ɗabi'u da kyawawan ayyuka da tsarkakan abubuwa na addini da maslahar rayuwa ta duniya ta lahira da take da suke kunshi a cikin waɗannan rukunan musuluncin guda biyar idan ka shiga babin irge da ƙididdiga ba za su ba za su kirgu ba ba za su ƙididdigu ba وفيها من تكميل الإسلام وتحقيق الإيمان وقيام شعائر الدين وزيادة الإيمان وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وعلو الدرجات وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة وغير ذلك مما هو معروف ما ليس وفيها أتشكم أن الركن قدابير من تكميل الإسلام na wato cikar musulunci wa tahqiqil imani da tabbatar da imani wa qiyam sha'irid dini da tsayuwar alamomi na addini wa ziyaratul imani da karuwar imani wa takfiris sayyiati da kankarar zunubai wa ziyadatil hasanati da ƙarin lada wa uluwi darajati da ɗaukakar matsayi wa salahil qulubi da kyautatuwar zukata wal arwahi da rayuka wal abdani da gangar jiki wa duniya wal akhira da kyautatuwar duniya da lahira wa ghairi zalika da ma waɗanda ba wannan ba mimma huwa ma'rufun wanda wannan sananne ne abin da zaka ce a wurin kowa fa kullu hadhihi al-masalih al-mujmala mala yace dukkan waɗannan maslahohi a dunkule ishtarakat fiha sun yi tarayya a cikinsu dukkan waɗannan rukunai guda biyar sun yi tarayya a cikin waɗannan maslahohin kowane rukuni yana ba da waɗannan maslahohin an gane ko wa in iktassat kullu wahidatin minha bima ikhtassat bihi ko da kuwa kowace ɗaya daga cikin rukunin ta keɓanta da irin abin da ta keɓanta da shi na maslaha amma sun yi tarayya wajen ba da waɗannan maslahohin da aka irga ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين sannan kuma sun yi tarayya dukkaninsu akan cewa su ɗin kowannensu wajibi ne akan musulmai fal islamu huwa shartul mushtarak malam ya ce musulunci huwa shartul mushtarak shine sharaɗi da ya haɗe da ya haɗa gaba ɗaya musulunci shine sharaɗin da ya haɗa gaba ɗaya wato idan an rasa shi to an rasa gaba ɗaya idan an same shi to wannan sharaɗi ne da kowannensu sharaɗinsa ne baka ainihin wato sallah sai kana mai musulunci baka zakka sai kana musulunci baka azumi sai kana musulunci baka haji sai kana musulunci don haka a shartul mushtarak sharaɗi ne da suka yi tarayya a cikinsa. لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به شرع ما لن يتي دومين مسلمي سوني ودن دا سكا رنغمي سكا سكا سكا دوكم مكانسو شنو التزموا سكا دوكم مكانسو ما جاء به شرع abin da shari'a ta zo da shi wa hadhihi a'zamuhu waɗannan kuma su ne mafi girman abin da shari'a ta zo da shi wa amma ghairul muslimina malai ce amma waɗanda ba musulmai ba fa yu'maruna bil islami ana umartan su da yin musulunci wala yukhatabuna bi hadhihi al ibadati ibtida'an ba a kiran su da yin waɗannan ibadoji ibtida'an a karon farko eh ba a kiran su da yin waɗannan ibadoji wato a karon farko al mukhataba shine zance da mutum yawa shine zance da mutum to ba a yi da su a wato a kiraye su zuwa ga waɗannan ibadoji ibtida'an a karan farko ba tare da an kiraye su zuwa ga musulunci ba wato kenan farko musulunci gabanin a kira su zuwa ga sha'airul islam wa in kanu yu'aqabuna ala tarkiha fil akhirah duk da kuwa za a yi musu hukuba ala tarkiha akan sun bar rukunnan musulunci fil akhira a lahira kama yu'aqabuna ala tarki islami kamar yadda za a yi musu uquba azaba akan basu musulunci ba haka za a yi musu azaba akan basu sallah ba ranar alkiyama za a kama kafiri da laifin bai yi musulunci ba bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba yana ya samu hali bai je haji ba ya samu hali bai yi kaza ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba za a kama shi da laifin za a kama shi da laifin ya sha giya ya yi zina ya yi kaza ya yi ciriba ya yi caca ya yi wa'in har ya yi ɗin an gane ko da haka daɗi akan azabar bai yi musulunci ba akwai kuma uquba ta abubuwan da musulunci ya zo da su na wajibai bai yi ba na haramun ya aikata washtarakat aidan kulluha bi ishtiratil qudrati alaiha sannan haka dukkanin rukunan guda hudu sun yi tarayya bishtiratul qudrati alaiha ta sharɗanta kudura samun iko a kansu kamar yadda suka yi tarayya a sharɗin mai musulunci shine muka yi yanzu kamar yadda suka yi tarayya a sharaɗin musulunci to haka sun yi tarayya a sharaɗin kudura ba ka sallah sai da kudura ba ka azumi sai da kudura baka zakka sai da kudura baka haji sai da kudura sun yi tarayya alaiha akan ainihin wato idil qudratu hiya manatul awamiri wan nawahi mala yace domin kudura samun iko shine maratayar umarni da hana samun iko shine maratayar umarni da hana da hani a shari'a so idan shari'a ta umarce ka to ta fata jingina wannan umarnin da samun ikonka idan shari'a ta hana ka to fata jingina wannan hannun da samun ikonka eh shi kansa hani ba da aka hana cin mushe ba aka ce fa man tura ghayra baghin wala adin ba a la ta tahammal ba ka da kudura akan nisantan mushe in ba haka ba za ka mutu ko jinya don haka sai wannan hannun sai aka yi sassauci mala ya ce faman la ya ƙadiru ala shayi domin duk wanda ba zai iya aikata abu ba la yalzamuhu fi'luhu to aikata shi baya zama dole a kansa baya lazumtarsa wa man la yaqdiru ala tarki wanda kuma ba zai iya bari ba bal huwa muttarrun a'a a matsayi yake fala haraja alaihi to babu laifi a kansa nan ai hattara yawa da aka ce wanda ba zai iya bari ba ba rashin iyawa na na me ba rashin iyawa na taurin kai ko na son zuciya ba yawwa kana ce wanda ba zai iya bari ba to ya to fala haraja alaihi to ai kaga daga nan an bude wata babbar kofa ko a a ce sa malam yace bal huwa mutarrun kun ga anan an shiga cikin maganar larura kenan yawwa ba zai iya bari ba me yasa saboda huwa mutarrun yana cikin matsatsin larura iftirar matsi ne na larura irin wanda shari'a take la'akari da irin wannan larura fala haraja alaihi to babu laifi babu laifi a kansa wala yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya daura warai sai abin da za ta iya dauka walakin takhtalifu alqudratu fiha bihasabiha sai dai fa wannan ikon yana bambanta da gwargwadon wato aikin da gwargwadon ayyukan yawwa to daga nan ne kuma za mu za a zo a fahimci cewa tunda samun iko ba bai ɗaya ba ne ba abu ɗaya ba ne samun iko rashin iko ba bai ɗaya ba ne yana da bambanci ya danganta a kan menene to sai ya zama a nan kuma kowanne sai ya ɗauki layinsa amma sun haɗu akan maganar samun iko da umarni da hani duka sun haɗu akan samun iko amma in an zo yanzu umarnin na sallah ne me ya samun iko a sallah umarnin na zakka ne me ake nufi da samun iko a zakka na hajji ne me ake nufi da samun iko a hajji an gane ko yawwa hanin na shan giya ne me ake nufi da samun iko na gujewa giya cin mushe ne me ake nufi da samun iko na hannuwa a cin mushe zinace me ake nufi da samun iko na hannuwa daga zina mun zo nan babi ne mai faɗi sosai da rigima kuma a cikinsa domin ba na manta wata rana aji wani malaminmu a irhamukallah ya zo da wannan mas'alar mas'alar ainihin wato al'ikra tirsasawa kun san tirsasawa ko babi ne na samun iko ai babi ne na samun iko eh ka iya cewa a tirsasawa kishiyar samun iko ne da zaran an tirsasa ka aikata abu to yanzu ba ka da ikon barinsa da an tirsasa ka barin abu to ba ka da ikon aikata shi na haka ne yawwa idan aka tirsasa ka in aka tirsasa ka aka hana ka yin sallah ta dukkan hanyoyin da sallah ba za ta yiwu ba a gare ka to kaga yanzu baka da ikon sallah a dalilin ikra tirsasawa to shi ne aka zo maganar cewa wanda aka tirsasa shi yayi zina wanda aka tirsasa shi yayi zina shin za a iya irga shi daga cikin masu uzuri na ikrahi tilastawa ai shi ikrahi larura ce da shari'a ta karɓe shi a matsayin uzuri na yawwa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaga hatta hatta a kafirci akwai ikra a tirsasa mutum ya yi kafirci sai zama ba shi da kudura ba shi da ikon barin wannan wannan riddar ba shi da ikon gujewa wannan riddar sai aka tilasta shi yin riddar sai Allah ta'ala sai ya ce to ba a ba a ba ba ba wato ba a ɗauki wannan riddar tasa a matsayin ridda ba eh ba a hukunta masa ba a hukunta masa ridda ba shin da aka ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yawa wanda aka tirsasa shi zuciyarsa na cike da imani to ba za a hukunta masa ridda ba to wannan kun ga babin tarki ne tarkun ridda sai zama ba shi da kudura ala tark akan barin dole sai ya aikata sai aka ba shi uzuri to zinafa shine malamai suka tattauna akwai wasu suka ce la ikraha fi zina suka ce zina babu ikrahi a cikinta me yasa suka ce saboda ai a iya samu a mace ya a babun mace za a samu ikrahi na zina ref kenan fyaɗe ana iya samu saboda ita a a wato ita ka iya cewa yi mata za a yi ba ita ce mai yi ba so za a iya tilasta ta kuma a mata kuma ya yiwu amma namiji shi kuma fa idan aka tilasta mutum a nuna masa bindiga da bulali a rufe shi a ɗaki da wata a ce sai ya yi kuma sai ya yi shin za a irgi wannan za a irga shi a matsayin ikirahi a matsayin tilastawa to shine muka ce me zai hana tilastawa ne mana sun da tun da dukkan rukunnan tilastawa sun bayyana gashi nan ga alamar kisa ga alamar cutarwa nan gadan-gadan ta same shi ya zai sai malam ya ce a'a ba kwa ganin cewa sai ya shirya sannan ya yiwu sai zuciyarsa ta karɓa ta yarda sannan jijiyarsa ta yarda ta yi aiki idan jijiyar ba ta karɓa ba abin ba zai yiwu ba idan kuma ya yi to zuciyarsa ta karba in zuciyar ta karba kuma to ina ikirahi ana a kaga yanzu wannan a iya cewa yanzu zana wa qalbuhu mutma'innun bi tarki ce zuciyarsa ta riga ta karba so dukkan rukunnan yarda sun tabbata da kwanciyar hankali da nutsuwar yi da sha'awa duka sun zo masa to wannan abun shi ya yaƙi ikirahinsa shi ya ci karo da kasancewar an tilasta shi saboda mai tilastawa wanda za a tilasta shi zuciyarsa ba ta nutsu da abin da zai yi ba to matsala ce da aka samu mai faɗi to idan an yi maganar ikrahi an yi maganar kudura alal fi'ili ko kuma adamul kudura alal tarki to ya danganta akan me ake magana amma dai ita shari'a a dunkule tana la'akari da kudura fil af'ali wa turuk shari'a tana la'akari da kudura fil af'ali wa turuk a ayyukan ibada da ayyukan bari mu'amala ayyukan ibada na mu'amala da na bari shari'a tana la'akari da al-qudra kawai dai sakon da malam yake nuna mana shine sai dai kudurar ce take bambanta menene wannan abin da za a aikata din ko kuma menene wannan abin da za a bari din wadu ya ce in aka tilasta masa ya sha magani diransa baya so za ta iya yiwuwa to ban sani ba ban san wani irin magani ba ne ba sai ya zama dole kawai sai ya yiwu to Allahu alam dama matsalar ai ba sallamawa akai ba ba sallamawa akai ba kawai dai a dai fahimci cewa a dai fahimci cewa a an hankali ya tafi kuma to to Allah wa alam kaji nan dai abubuwan sai a hankali ha
wannan yana yi ba da zabi
eh wanda yake yi yana yi don don gujewa an zaɓa masa ne ruwa yana gujewa jikuwa ne ko halaka eh amma ba zaɓin sa bane to wai ai suna ganin in- in idan ai duk wanda ake aka nuna masa halaka to an tsorata shi tsorata da bai kamata ya samu wannan nutsuwar ba Eh, muje malam yace fal qudratu ala salati subutul aqli idan muka faro daga sallah samun iko akan sallah subutul aqli akwai tabbatar hankali walidhalika qala al-fuqaha saboda haka ne ma malaman fiqh suka ce wala tasqutu as-salatu ma dama al-aqlu sabitan sallah ba ta faduwa matukar hankali yana nan fa yusalli qa'iman sai ya salla a tsaye fa in ajaza fa qa'idan in ya kasa saboda jinya ko rauni sai yayi a zaune fa in ajaza fa ala jambihi in ya gaza a zaunan saboda rauni ko jinya sai yayi a kwance shine ala jambihi akan kuibinsa wa yumi'u bi ruku'i was sujudi bi ra'sihi sai ya dinga ima'i kwatance bi ruku'i was sujudi da ruku'u da sujada bi ra'sihi da kayansa fa in ajaza aw ma'a bi tarafihi idan ya kasa motsin da zai da zai yi da zai yi kwatance da kansa da kansa ya kasa da ya kasa yadda zai yi kwatance da kansa au ma'a bi tarafihi to yayi kwatancen da kiftawa idansa na taraf yayi kwatancen da kiftawar idansa ya ya ya ya ya, ya sunkuyar da ganinsa a mat- a madadin ruku'u sai ya ƙara sunkuyar da shi a madadin sujada fa in ajaza idan hakan din ma ya gagara idan ma ba zai iya motsa shi ba amma yana cikin hankalinsa eh in an ce zaka sha kunu yana cikin hankalinsa in an ce zaka sha kunu sai "Hmm." eh yana cikin hankalinsa istahdara zalika bi qalbihi to sai ya halarto hakan a zuciyarsa eh sai ya kwatanta yayi yana tsaye ya kwatanta yana ruku'u ya kwatanta yana sujada a cikin zuciyarsa istahdara zalika ya halarto ayyukan a cikin zuciyarsa hadal mazhabu mala yace wannan shine fa mazhabar hambaliya matakan yadda mutum zai yi sallah matukar da sauran hankali kaga kenan mataki na karshe shine gabarsa ba wacce za ta yi motsi ba wacce za ta yi motsi a gabansa amma zuciyar tana nan hankali yana nan to zai yi da zuciya ya kwatanta ayyukan na ai mun wuce wannan wurin eh alwala da taimama mun wuce wajen in sun samu ayi in ba su samu ba sun faɗi magana sallah ake yanzu an gane ko wa inda sheikh taqiyuddini malam ce a wajen malam taqiyuddini waye taqiyuddini shekul islam taimiya ahmad mai sunansa ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyyatal harrani malam taqiyuddin ibn taimiyya yace al ima'u bir ra'si akhirul maratib yace kwatance da kai shine karshen matakan sallah kwatance da ka shine karshen matakan sallah kenan ya zubar da wani mataki kiftawa da kuma zuciya yawwa yace li'anna ghayrahu lam yathbut bihi alhadithu yace domin wanda ba, ba- ba- daga kai hadisi ya tsaya wanda ba hadisi ba yi da ido ko yi da zuciya lam yathbut bihi alhadithu yace hadisi bai tabbata kan haka ba wa hadha asahhu malam sa'idi yace wannan kuma shi yafi inganci wal awwalu ahwatu amma zancen farko kuma yafi taka tsantsan an gane kenan a a ra'ayin shekul islam ibn taimiyya kenan wanda ba zai iya kwatance da kai ba me zai faru sallah ta faɗi sallah ta faɗi daga iya kwatance da kai in mutum ba zai iya ba sallah ta faɗi ko hankalinsa yana nan iya abin da aka samu kenan amma a wajen malamin mazhaba suka ce a'a in zai iya kiftawa da i- juya idansa ya juya ido ya ruku ya sujada in ba zai iya juya ido ba to yayi a zuciyarsa to malam ya ce da a ce sal- ya- da a ce wanda zai iya ruku'u da sujada da ido ko wanda zai iya yi a zuciyarsa da a ce ya haƙura bai yi sallar ba kwata-kwata ta faɗi a kansa to abin da ya fi taka tsantsan da kiyayewa shine in dai zai iya hakan yi amma kuma batun iyakar kai yawwa in ana maganar hujja ya ya ya ya ima'i da kane magana anan mazance ya kare an gane ko to kaga wannan za ka ga kurakuran da marar lafiya suke tafkawa a asibitoci da sauran wurare har ma a gidaje marar lafiya jinyarsa da bata kai ma wannan matakin ba sai ka ga baya sallah sai tara salloli na sati guda wai bashi da lafiya eh wani ma zai tashi ya zauna a bakin gado ya sha kunu eh ya ci waina ya ya ci cinyar kaza amma wanda zai iya sallah ba shi lafiya wai ba shi lafiya a gani da haka ku fahimta cewa muna magana ne akan hankali a sallah da zaran mutum yana da hankali to shikenan magana sallah ta tabbata eh shine zancen da ake eh zancen ba zai iya kaza ba zai iya tsayawa ba zai iya ruku ba zai iya sujada ba zai iya kaza duk zubewa suke yi duk rukunan sallan nan guda goma sha biyar in kai garaje duk sai sun zube kuma za a yi ta a haka wa amma alqudratu fi zakati amma samun iko a zakka fa huwa milku nisabin zakawi shine mallakar nisabi da ya kai zakka milku nan ba mulku ba ba an ce mulku mulki kenan milku shine mallaka eh mallakar nisabi da ya kai zakka idan mutum ya mallaki nisabi da ya zaka ya zakka shikenan ya kai zakka shine kudura a zakka wa amma al-qudratu ala siyami amma samun iko akan azumi fahiyar ƙudratu alaihi shine samun iko akan aiwatar da shi min gairi dararin yalhaquhu ba tare da wata cutuwa za ta same shi ba shi mai azumi walihaza domin haka ne ma yasqutu anil kabiri azumin yake faduwa daga kan babba alladhi la yaqdiru alaihi wanda ba zai iya yin azumin ba saboda girma walmaridi da marar lafiya almayusi min bur'ihi wanda ya ɗebe tsammani wanda ya ɗebe tsammani min bur'ihi daga warakar ciwon wa yut'imu an kulli yawmin miskinan sai ya ciyar da miskini a madadin kowace rana wa amma allazi yurja bur'uhu amma wanda ake tsammanin warkewarsa fa yu'akhiruhu ila al-bur'i to sai ya dinkirta rama azumin zuwa waraka jama'a kun karatu nan a fili kun ganshi a fili to kar a dawo ana runto nan gaba na yawwa samun iko shine azumi samun iko yinsa ba tare da cutuwa ba idan akwai cutuwa to ya danganta wace irin cutuwa ce idan ƙarin wahala ce to a bari sai lokacin da wahalar za ta yi sauƙi misalinsa matafiyi an gane ko idan cutuwa ce to a bari sai lokacin da ba cutuwa kamar marar lafiya idan rauni ne wanda ba za a iya raunin ba zai gushe ba rauni ne ba zai gushe ba kwata-kwata ta can ta can ta can ta can to sai a koma ciyarwa to kaga wanda yake babin abin da zai wuce to zai ta lissafa azumi ne kawai zai ta irgawa ne domin wasu suna ganin cewa wai dole idan watan azumi ya zo dole ne ko ka samu ka yi shi a lokacin ko ka samu ka rama shi kafin wani ya dawo amma ba kyau ka bari wani azumin ya dawo baka gama da na wacce shekarar ba don haka wani mai ɗan jinyar olsa ko wata mace mai ciki ko wata mai shayarwa sai a ba su fatawar su ciyar wai saboda su samu su gama da wannan kan wani azumin ya dawo wannan fahimtar kuskure ce wa ya ce idan akwai uzuri azumi ba zai tadda azumi ba azumomi ma za su tadda azumi idan akwai uzuri so a ajiye na banan uzurin bai wuce ba na baɗin ma in ya zuwa a jibga shi sittin idan uzurin bai wuce ba na baɗin baɗaɗa ma a jibga shi casa'in me a ciki babu ɗari da ashirin ɗari da hamsin ɗari da tamanin ba wani tsayi a ciki matuƙar matuƙar wannan larurar mai wucewa ce to haka za a yi ta tara shi sai ta wuce a ɗauki hanya ai ba ce aka yi sai an jera shi ba in larurar ta wuce to sai a ɗauki hanyar ramawa kuma mutane su fahimci wannan in ba ta wuce ba da haka har aka tafi to azumin dama bai hau ba ai ai sai ta wuce ne wajibcinsa ya hau in ba ta wuce ba dama wajibcinsa ma bai hau ba an gane ai yanzu magana kudura muke yi ba kudura ba aiki faduwa yake ko in an san kudura to wanda zai dawo sai ya dawo kamar azumi shi in an san kudura dawowa yake yi. to kaga ya za a yi mai ciki ta ciyar sannan kuma bayan shekara biyu ta ci gaba da azumin rabalana amma shekara biyu da ta wuce ko shekara uku da ta wuce cikin kamal da cikin khalil da cikin jafaru da cikin waye duk ciyarwa ta yi yanzu kuma ta gama haihuwa ko kuma ba ta da ciki ta kuma wada ɗaya tana yin azumin ramalana ramalana ramalana wancan wanda ta ciyar fa a wani dalili babu dalili ta da ta ci gaba da yin azumi don haka ku gane wa amman ladhi yurja bur'uhu amma wanda ake tsammanin warkewarsa uzurinsa zai wuce fa yu'akhiruhu ila al-bur'i zai jinkirta zuwa warkewa ba a ce zuwa baɗi ba ba a ce zuwa wata shida ba ba a ce matukar wani azumin bai zo ba kawai zuwa warkewa wa amma al-qudratu ala al-hajj ciyarwa ma akwai ciyarwa mana tare suke ai tare suke eh wali hadha yasqutu an al-kabir alladhi la yaqdiru alayhi wal marid dorawa akai ai saboda haka ne ma yake faduwa daga babba wanda ba zai iya azumi ba wal marid yake faduwa akan mara lafiya al ma'yus min bur'ihi wanda aka ɗebe tsammani daga warakarsa wa yut'imu an kulli yawmin miskinan kowannen su zai ciyar da miskini a kowace rana madadin kowace rana eh na'am na eh yana da hukuncin marar lafiya ne eh yana da hukuncin marar lafiya ne eh ciki hukuncin sa hukuncin rashin lafiya wa ammal qudratu alal hajji amma samun iko akan aikin hajji fahiya milku zadin shine mallakar guzuri wa rahilatin da kuma abun tafiya fadilaini an daruratihi wa hawaijihi al-asliya fadilaini waɗanda suka suka suka zama rara suka ɗoru wanda suka zama daɗi fadil abinda ya zama saura ko ya zama daɗi an daruratihi akan larurarsa wa hawa'ijihi da bukatunsa al'asliya na asali na rayuwa yawwa da guzurinsa da abin hawansa wanda rara ne na bukatarsa ta asali ta rayuwa jama'a an gane yawwa a ce gashi yanzu kana da naira miliyan biyar naira miliyan biyar amma gidan da kake zaune gidan haya ne kuma an hura maka wuta ka tashi miliyan biyar kuma ga ta tas ka shirya za ka je ka biya kudin kujerar makka ko kuma wani sanata ko wani dan majalisa ko wani wane ne wane ne ya baka miliyan biyar ka je ka kuje- biya kujerar makka kawai aka kada ma kararrawa a gidanka na haya ka tashi sai ka je kai cinikin gida da su domin kana da larura ta asali eh kana da larura ta asali ko jinya ta taso ma wata za ta lankwame miliyan ɗaya ko biyu ko uku sai ka je kai da ita kana da larura ta asali an gane ko ko basussuka basussuka ana bin ka bashi ya fi na miliyan biyu sai aka baka miliyan biyar ka biya maka sai ka je ka warware basussukanka in Allah ya sa kujera ta sauko daidai da kudin da ya rage maka sai ka biya in ba ta sauko ba ta ƙara harbawa sauran ma sai ka yi wani wani uzurin da su so larurarka ta rayuwa abinci lafiya wurin zama abubuwan da na rayuwa ya zama ka riga da kafi karfinsu wannan abin da za ka yi guzuri da shi ka biya kudin jirgi da shi rara ne baya daga cikin bukatunka na rayuwa na tushe na asali to shi ne ka samu ikon tafiya hajji yawai da yawa wanda ake biya musu kujera ai ba su da ai ba su da ikon zuwa hajji ai ba su da ikon zuwa hajji da yawa da ake biya musu kujera ba su da ikon zuwa hajji wani har ya je hajjin ya dawo bai warware bashi ba yi sai malam yace fa hadha shartu ishtarakat fihi kama tara wada wannan sharadin na kudura na samun iko kamar yadda ka gani duka sun yi tarayya a ciki kowannensu yana da sharaɗin samun iko illa annahu fusira kullu wahidatin bima yunasibuha shar'an sai dai kowanne kowanne samun iko an fassara shi bima yunasibuha shar'an da abin da ya dace da ita wannan ibadar a shar'ance kowace kudura kowane samun iko an fassara shi da abin da ya dace da wannan ibadar وتشترك الأربع أيضا في لزوم niyya haka waɗannan guda hudun gaba ɗaya suna tarayya a lazumtan niyya li hadithi innamal a'malu bin niyyati saboda hadithin Umar innamal a'malu bin niyyati fala tasihhu salatun wala zakatun wala siyamun wala hajjun illa bi niyyatin da sal وأما التكليف أه؟ كا أها وأما التكليف مي كاي كاي كاي هوا كوكوا وأتان غبا تو to bari bari in karanta na gani ko zai tafi daidai wa amma taklifu amma batun takalifi wa huwa al-bulugu wal aqlu shi ake nufi da balaga da hankali aiko fatashtariku fihi salatu was siyamu wal hajj da sallah da da azumi da hajji suna haduwa a takalifi sharadin takalifi to sharadi ne sai ya zama mukallafi li hadisi rufi al qalam an thalathati saboda hadisi rufi al qalam faman la aqla lahu haka ne wanda ba shi da hankali aw lam yablugh ko bai balaga ba yaro ne ba shi da hankali mahaukaci ne fala salata alaihi wala siyama wala hajja sallah ba ta wajaba a kansa azumi baya wajaba a kansa hajji baya wajaba a kansa li'anna hadhihi al'amala domin waɗannan ayyukan badaniyatun mahdha tsantsar ayyuka ne na gangar jiki da suke bukatar gangar jiki ha aw ma'aha malun kal hajji ko kuma tare da gangar jikin ma haɗi da dukiya kamar hajji wa hadha min hikmati shari'i wannan yana daga hikima ta shari'a anna man la aqla lahu bil kulliyati cewa wanda ba shi da hankali kwata kwata aw lahu aqlun qasirun ko kuma yana da hankalin amma takaitacce kasagiri kamar yaro la yajibu alaihi shay'un yaf'aluhu ba wani abin da yake waje ba a kansa wanda zai aikata in dai shi zai aikata da gangar jikinsa ba abin da yake waje ba a kansa a shari'a walamma kana sagir lahu aqlun amma yayin da shi yaro karami ya zama yana da hankali sahat ibadatuhu idza kana mumayyizan ibadarsa tana inganta idan yana iya rarrabe abubuwa liwujudil aqli alladhi yanwi bihi saboda an samu hankali gwargwado da zai iya niyya da shi eh kun ji sirrin da yasa yaro in yayi ibada yake samun ladan ibadarsa shine shi ba kamar mahaukaci ba mahaukaci babu hankalin kwata-kwata shi kuma yaro akwai hankalin ɗan dadai wanda inda ya kai tamyizi shi ma yaron sharaɗi sai ya kai tamyizi yana iya rarrabe abubuwa in sallah ce ya san yadda zai yi alwala ya san raka'a nawa za a yi ya san sallar ma na iya rabewa ta azhar ga yadda ake yin ta ta magariba ga yadda ake yin ta ha? duk wanda yaron da ya kai ya irin wannan rarrabewan to shikenan to ai wannan hankalin da ya ba shi damar rarrabewar ya ishe shi ya niyya to idan ya yi niyya kuma har ya iya rarrabewa zai aiwatar da abin daidai ai to idan ku ya samu niyya kuma ya aiwatar da abin daidai to za a ba shi lada sai ya zama shari'a za ta karɓi aikinsa amma ba ta tilasta masa shi ba sai ya zama baligi واقتص الحج والعمرة بصحته mimman duna tamyizi wa yanwi anhu waliyuhu sannan kuma da hajji da umra su kuma sun zama daban su ma daga sallah da azumi su ma sun zama daban bi sihhatihi da wato inganci yana hajji yana inganta umra tana inganta mimman duna tamyizi daga wanda bai ma kai tamyizin ba a yara wa yanwi anhu waliyuhu an yi rangwame waliyinsa zai iya masa niyya domin matar da ta ɗaga yaro a wajen annabi a gaban idon annabi alaihi salatu wasalam ta ce ya rasulullahi alihaza hajjun ya ma'aikin Allah wannan yaro yana da hajji yaron bai kai tamizi ba yaron ne karami yaron ne karami bai kai tamizi ba alihaza hajjun shin wannan yana da hajji yace na'am walaki ajrun yana da hajji ke kuma kina da lada kin masa dawainiya kin kin kin hajji da shi sai me wa amma zakatu amma ita zakka fala yushtaratu laha taklifu ba a sharɗanta mata takalifi ba kun ga da sallah da azumi da hajji an sharɗanta takalifi hankali da me da balaga hmm? amma zakkafa a cikin hudun ba a sharɗanta mata takalifi ba inda jumhuril ulama a wajen jumhurin malamai malikin wa shafi'i wa ahmad wa huwa zahirun nususi shar'iyya kuma wannan shine zahirin nasoshi na shari'a dukkan nasoshin da suka yi kira zuwa ga zakka sun alakanta zakka ne da dukiya ba su alakanta zakka da mai dukiya ba sun alakanta zakka ne da dukiya وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كما شين ظاهرا أبن دا أكا رويتو دا صحابي رضي الله عنهم والسبب أن الزكاة عبادة مالية كما سنة دن أكا سبو دا إتزكى عبادة تدوكيا محضة tsantsa ba gangar jiki a cikinta ibada ce ta dukiya tsantsa ba gangar jiki shi yasa yanzu idan kai kana da kuɗi dukiyar da ta kai nisabin ka yi zakka kana da wakilai ana hada-hada kana kwanciyar ka za ka yi waya ka ce ni lokacin zakkar mu yayi ne to ai sai ku lissafa ku fita ka je ka gama ka gaba aiki ba ce inda aiki ce kai za ka yi da kanka amma yanzu za su je su buga lissafi su cire shikenan ba sai da kanka ba hidima ce ta dukiya ta haka harka ce ta dukiya tsantsa muta'allika bil mali tana rate ne da dukiya fa wajabat fi mali sagiri don haka take wajaba a cikin dukiyar yaro wal majnunil muslim da mahaukaci musulmi kama yajibu fi malihi nafaqatu man talzamuhu nafaqatuhu kamar yadda a cikin dukiyarsa ko shi yaron ko shi mahaukacin nafaqatu man talzamuhu nafaqatuhu ciyar da wadda ciyar da shi ya zame masa dole ake cirewa a cikin dukiyarsa wa hadhihi hikmatun munasiba wannan ko hikima ce da ta dace inda magana ce ta dukiya mahaukaci yana da mata yana da 'ya'ya yana da dukiya a cikin dukiyarsa za a ciyar da su saboda wajibi ne ciyar da su wajibi ne a kansa ka iya cewa yaya za a ɗora masa wajibi shi ba makallafi ba sai a ce maka ai wajibin dukiya ne shi kuma wajibin dukiya ba sharaɗi ba ne takalifi an gane ko yawwa ya je shi mahaukaci ne ya je shi kawai ya je ya ɗauki ya ɗauki gatari ko abu nan ya je ya datsa ragon wani ya faffasa shi ya kakkashe shi shikenan yana da dukiya sai a ɗauka a dukiyarsa a biya don me za a tilasta wa mahaukaci biya sai a ce ai magana ce ta dukiya ita kuma maganar dukiya ba ruwanta da takalifi eh na o shine sai na baya to to sai mu dakata daga wannan gaba za mu tashi kenan eh wata shirikul arba'u aidan fi filuzumin niyya kenan anan za mu tashi in Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka tara mu a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah kai mana gafara wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi